إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله واعلموا أن التقوى لا تتحقق إلا بالعمل الصالح وترك المنكر والطالح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أيها الإخوة لا يخفى على أي واحد منا أن أمتنا تعيش محنة صعبة وتتقلب في نهر من مصائب بشعة وأن حاجتها إلى قيادة مثالية تشتد وتزداد مع تقلب الليل والنهار إنها أمة إنها أمة في وسط معركة دانية وبدون قائد ولا وجهة فلذلك تحتاج إلى قيادة مستمدة من قيم الإسلام قيادة تجمع بين القوة والأمانة والرحمة قيادة تتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته ورأفته وإخلاصه نموذجا في إدارة التحديات وتنسيق المخططات وتطبيق العدل في الممارسات قيادة تقوم بتأهيل القادة والشعب تربويا وعلميا وتعزز الشورى وتقوم بتفعيل المسؤولية الفردية بناء على قائدة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله يجب أن نعلم أن القيادة والسلطنة في الإسلام ليست تشريفا بل هي تكليف وأمانة عظمى والخطب عليها يوم القيامة عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة أخرجه الإمام البخاري فالقائد الصالح عباد الله هو من يؤمن بأن وظيفته خدمة الرعية والعمل على تحقيق مصلحتها العظمى أيها المسلمون إن هذه الأمة لا يمكنها أن تخرج من بؤسها أو تتجاوز أزمتها أو تحقق وجودها إلا بوجود رؤساء وقادة وأمراء تتوفر فيهم صفات وعناصر أساسية ومنها ومنها الإيمان والتقوى التي تمنعهم من الظلم والجور والخيانة قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين ويجب أن تكون لديهم معرفة وحكمة بأصول القيادة وأسس السياسة فالإمامة لا تصلح بالجهل ولا يصلح لها من لا بصيرة له ولا فقه ولا حلكة بالدين والدنيا قال تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ثم العدل ثم العدل عباد الله فإنه أساس نجاه أي ملك وبدونه لا تستقيم الأحوال ولا تتطور الدول قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها آية أجمع بخير وشر ومما تحتاجه الرؤساء القوة والكفاءة والعزيمة فالقائد الضعيف لا يستطيع حماية رعيته ولا, إد ولا إدارة شؤونها ولا حفظ شرفها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس يثبت في قلب المعارك وأهلك الظروف وكذلك كان خلفاؤه الراشدون وأمراؤه وقادته وسائر خلفاء الدول الإسلامية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه الإمام مسلم ويجب أن يكون السلطان سائسا مدبرا يسمع يستمع لآراء أهل العلم والخبرة ويستشيرهم ولا يستبد برأيه قال الله تعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وهذه بلقيس امرأة عاقلة وإن كانت كافرة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون عباد الله والقادة مطالبون بالأمانة المالية والنزاهة الإدارية في تدبير شؤون الدولة فلا نهدة مع الفساد ولا تنمية ولا تنمية مع الخيانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية في سورة النساء وبعد هذا كله أيها الإخوة يجب أن يكون الرئيس رحيما بالناس مشفقا عليهم حليما على جفائهم متسبرا على سوء تصرفاتهم ففي حديث مسلم ففي حديث الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غذاتكم هذه فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة فقالت عائشة أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي شيئا من أمر, من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به قال الإمام النووي وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة عن الناس وأعظم الحث عن الرفق بهم عباد الله إن غياب هذه الصفات عن الرؤساء وأصحاب الحل والأقد هو ما أدى إلى انتشار الظلم وبياء الحقوق وتفكك الأمن العام وتدهور النظام الاجتماعي وتأخر الأمة وحلول الفقر محل الغنى والخوف محل السلامة وليعلم الجميع أن هذه المسؤولية لا تقع على القادة وحدهم بل على الأمة بأسرها فالأمة هي من تصنع قادتها فعلى الأمة أن تصلح نفسها أن تصلح نفسها وتختار الأصلح في انتخاباتها وتنسح إمتها وتمسك عن إعانة الظلمة وتتضرع إلى الله بالدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أوتيت قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yan wa masu albarka ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah ina kuma tuna mana cewa mutum baya tabbata a matsayin mai jin tsoron Allah sai ya kula da ayyuka nagari waɗanda Allah ya wajabta masa sannan ya guje ma dukkanin ababen ki da ababen barna ubangiji yana cewa ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi hanyar samun shiga a wurin Allah sannan ku yi ƙwazo don tafarkin Allah idan kun yi haka za ku samu tsira yan uwa masu albarka abu ne da dukkaninmu muka sani cewa wannan al'umma ta mu ta musulmi a dukkanin duniya ko a Najeriya ko a Afirka musulmi suna rayuwa a wani zamani na jarabawa jarabawa mai tsanani muna ta fagamniya muna ta yin kaya a cikin wani kogi na musibu da fitintunu masu wahala kuma dukkanmu mun sani cewa daga cikin abin da zai fitar da mu daga wannan bala'i to muna buƙatar shugabanni na a zo a gani shugabanni na gari saboda haka a kullum buƙatar mu zuwa ga shugabanni na gari tana ƙaruwa ne kullum aka juya dare ko aka juya rana to sai ya zama yau din nan mun fi jiya tsananin buƙata haka a gobe za mu fi tsananin buƙata wannan al'umma ce da take tsakankanin wani yaƙi da ake zubar da jini ba ji ba gani sannan kuma babu wani shugaba ko wani kwamanda na a zo a gani a cikin wannan yaki kowa yana yin abin da zai iya ne saboda haka a wannan lokaci muna da tsananin bukata zuwa ga shugabanni da shugabanci wanda zai tsatso tsarin shugabancin daga dokoki da al'adu da tsare-tsaren addinin musulunci shugabanci wanda zai hada ƙarfi da amana da tausayi shugabanci wanda zai riƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin misali abun koyi wajen iya siyasarsa da shugabancinsa wajen tausayinsa da dagewarsa wajen shugabancinsa shugabanci wanda zai iya kawo gyara ya kawo ƙarshen ƙalubalen da ke fuskantar mu shugabanci wanda zai kawo tsari da al'umma za ta ci gaba shugabanci wanda zai kyautata wajen ɗabbaka dokoki shugabanci wanda zai horar da 'yan ƙasa da shugabanni na gaba ya musu tarbiya ya tabbatar sun zama mutane na kirki shugabanci wanda zai dogara akan al'amarin shawara da sauraron tunani da hankalin masu ilimi shugabanci wanda zai tsayo akan kulawa da ayyukan da aka daura wa mutane kowa ya aikin da aka daura masa a bisa ka'idan nan na hadisin nan na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi ya ku bayin Allah yana da kyau abu na farko da za mu sani shi ne cewa a musulunci shugabanci ba falala bane ba abin burgewa bane ba abin ayo mutum murna bane ba abin nema bane shugabanci wani babban taklifi ne wani aiki ne mai nauyi da wata amana mai girma kuma bala'in da ke kai shi a lahira ba kadan bane duk wanda ya shugabanci ranar alkiyama sai ya raina kanshi duk wanda ya shugabanci ranar alkiyama sai ya yi nadama da ma bai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku wayi gari kuna ta kwaɗayin shugabanci kuna faɗi tashi kuna kashe dukiya mai yawa don ku samu shugabanci yace amma ranar alkiyama za ku yi nadama yace Allah wajaran wannan duniya da ta sa muku rawanin son shugabanci madalla da mutuwa wadda za ta yanke wannan al'amarin ɗanwa masu albarka babu shakka shugaba na gari shine wanda ya fahimci wannan nasu ya gane cewa aikin da ke kansa shine hidima da bautawa al'ummarsa ba kwashe dukiya da azurta kansa ko more alfanun da yake kai ya bar mutane a cikin wahala ba shugaba wanda ya san cewa maslaha al'ummarsa tana gaba da maslaharsa ya koyi wa musulmi ba zai yiwu ga wannan al'umma ta mu ta fita daga wannan bala'in da take ciki kawai dan ana canza jam'iyya ko ana canza sunayen jam'iyyu ko ana yin me suke ce mishi dikamfe ko ana canza logon jam'iyya ko ana recycling yan takara duk wannan ba zai fita da mu daga tabun da take ciki ba a yanzu dai ana fuskantar wato zaɓuɓɓuka na ƙasa a karon takwas tun bayan dawon dimokuraɗiyya a 1999 an yi zaɓen nan an sake an canza jam'iyyu an canza 'yan takara an canza kamfen an canza waƙoƙi ba abin da ba canza ba amma lamuran kullum ne suke ƙara yi bayan suke ƙara yi ashe wannan canje-canjen da ake yi na kullum a canza kullum a kada wani a kawo wane ko su wane su fita daga jam'iyya su koma jam'iyya kaza mu kuma mu bi su yu mu je mu ƙara watsa musu ƙuru'u mu dawo muna jiran mu ga alfanu ko ba za mu gani ba wannan bai canza al'amarin da ake ciki ba abin da ya canza wannan al'amari shine wajibi a samu shugabanni wanda suka siffanci da wasu siffofi wanda addini ya tanada daga cikin siffofin ga wasu daga cikin su na ɗaya wajibi a samu shugabanni masu imani da tsoron Allah wanda imanin nan da tsoron Allah shine zai hana su zalunci shi zai hana su ha'inci shi zai hana su cutar da mutane kamar yadda Allah ya ba mu labari game da kissa annabi Musa a wancan gari da ya je bayan ya yi kaura daga ainihin garinsu na Masar da wannan budurwa ta ganshi ta ga irin halayyarsa mai ta ce babanta ta ce mafi alkhairin wanda za ka bai wa aiki shine mai ƙarfi ko mai amana ta ga amana da kula da addini abu annabi Musa alaihi salam sannan wajibi ne ya zama shugabanni mutane ne masu ilimi masu hikima wanda suka san ilimin jiya da yau suka san ilimin addini da na duniya suka san ilimin gudanar da siyasa da shugabanci shugabanci bai yiwuwa ga jahilai bai yiwuwa ga wanda ba su da basira bai yiwuwa ga wanda ba su da fahimta ko wanda ba su iya shirya al'amuran rayuwa da addini waɗanda ko turancin da ake jawabi ba su iya ba waɗanda ko yadda ake raising nono ba su iya ba wanda ba su san ƙa'idoji abin da ake cewa public procurement act ba wanda ba su iya kai saƙonnin buƙatun al'umma sa majalisa ba tun shi wanda za su shugabanci wanda wasu ba su da takardar sakandare lafiyayya tun shi wanda za su shugabanci wannan babu abin da za su iya sai dai su je kawai suna ɗumama kujeru suna ansan haƙoƙin mutane wanda aka basu suna dannewa wajibi ne zama shugabanni masu ilimi ne kamar da annabi yusuf yake cewa ku sanya ni a matsayin ministan kula da arzikin ƙasa saboda ni mai amana ne kuma mai ilimi ne ɗan wa masu albarka daga cikin manyan siffofi wanda ya zama wajibi a samu shugabanni da su kafin al'amura su gyaru akwai adalci wato komai a sanya shi a muhallinsa kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa a tabbatar da kowa haƙƙinsa ya kai gare shi a tabbatar da mai ƙarfi bai cuci mara ƙarfi ba wannan adalcin shine bulo na farko na fandishan duk wani shugabanci da mulki shine abin da yake tsaida adalci da al'amuran al'umma shi ke sa ƙasashe su samu ci gaba da haɓaka ubangiji yana faɗa cikin sutun na hali yake cewa lalle Allah yana umarninku da adalci Allah yana umarninku da kyautatawa Allah yana umarninku da baiwa na kusa da ku haƙinsu Allah yana hana ku alfasha da munkari da ta'addanci yana jan kunnanku ku kama kanku ibn mas'udin aka rawaito da gare shi kamar ibn jarir wato cewa yana fassara wannan aya yace wannan aya a cikin alqur'ani ta hada duk wani bayanin wani alkhairi kuma ta hada duk wani bayani na tsoratarwa daga wani sharri saboda ka adalci babban tubali ne da gina kasashe a yayin da ya zama babu wani abu mai suna adalci a cikin tsarin al'umma to ta riga ta gama lalacewa sannan shugabanni suna da tsananin bukata zuwa ga karfi karfin zuciya karfin dauriya ƙarfin ƙwaƙwalwa ƙarfin jarinta da ƙarfin kutsawa cikin duk wani rikici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shugaba ne jari wanda yake iya tabbata a cikin duk wani rikici wanda ba a taɓa ganin shi ya juya baya a wurin wani rikici ko wani yaƙi ba wanda yake fita da ya ji wani bala'i a wajen Madina sanda mutane suke leƙowa su game sai su gan shi ya dawo cewa an riga an gama solving problem din hakanan halifofinsa hakanan duk wani komanda da kaji manzo Allah ya nada su Khalidu su Abu Ubaida su Sa'd dan Abi Waqas waɗannan duka su jarumai ne na nuna wasanci hakanan dukkanin shugabannin da Annabi ya nada ya tura su su je su shugabanci irin su Mu'azu irin su Muawiya irin su Aliyu irin su Amr dan As hakanan kuma sauran sarakunan musulunci idan ka bi tarihin sarakunan musulunci tun daga banu umayya banu abbas zuwa sarakunan musulunci a andalus zuwa sarakunan musulunci a sauran dauloli irin salajika irin mamalik irin daula ta ainihin wato a usmaniya nan kurkusa za ka tare da su jarumai za ka tare da kuma lokacin da suka samu matsala yana komawa zuwa ga wata dama da aka samu sakamakon wani shugaba mai rauni ko wani malalaci yayin da aka waye gari shugabanni suka zama sun fi kowa tsoro sun fi kowa lalaci sun fi kowa talaɓaɓuwa wanda ba su iya shiga cikin mutane ma a gansu ina za a kai ga al'amari malaman tarihi suna yawan ambatan tarihin wani shugaba wani sarki da ake ci mishi almutasim alallah ɗaya daga cikin sarakunan daular banu abbas wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku bayan hijira wannan sarki duk yana daga cikin sarakuna da suke da rauni ta wasu fuskar amma ta fuskar jarinta sarki ne abun gwada kwatance ana ba da labarin cewa wata rana yana zaune a fadarsa aka kawo mishi labari daga amuriya amuriya tana ƙasar turki ne a yanzu aka kawo mai labarin cewa wasu ɓarayi wasu bandits sun shiga wani ƙauye sun yi kace-kace da shi har sun sace mata da yara irin yadda ake dina yanzu ake ba shi labarin cewa wata mata daga cikin matan nan tana ihu tana cewa wa mu'tasima tana cewa mu'tasim ka taimake ni shi yana garin Baghdad a Iraki malaman tarihi suka rawaito cewa daga inda yake zaune a kujerar shi da ya mika hannun shi aka ya dauko takobin shi da ke rataye yace kawai mu tafi ko gidan shi bai shiga ba yace ba zai yi wanka ko ya canza kayan da ke jikin shi ba sai ya ce to wannan matar sai dai kwana 40 akan hanya zuwa da dawowa ya je ya ceto waɗannan bayin Allah cikin mutanensa sannan ya ma buɗe garin ya mai da shigar musulunci sannan ya dawo gidan shi sannan shi gida ya wanka wanka da yi da haka ya dawo aka ce yana wari saboda dattin ƙasa da tafiya waɗannan su ne shugabanni amma ba shugabannin da za a dinga yawo da videos ga 'yan ƙasa nan wasu azzalumai suna dukansu suna cin mutuncinsu suna taka su suna musu duk wani wulakancin da bai kamata a yi wa akuya ba balantana dan adam amma kuma suna buci tare da matansu suna tafiye-tafiye a garuruwa da kasashe ba abin da ya dame su waɗannan ba shugabanni ne da za a dinga damuwa kan sha'aninsu ba duk wani shugaba na musulunci ka je ka tarihi sa za ka tare cewa jarinta tana daga cikin siffofi sanannu ga shugabannin musulunci yan uwa masu albarka har ila yau shugaba yana da buƙatar zuwa ga ya kasance jarumi kamar yadda muka faɗa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Abu Dharr tare da cewa ya faɗa cewa Abu Dharr yana daga cikin mutanen da suka fi kowa gaskiya a cikin mutanen da ke yawo a bayan ƙasa amma annabi ya ce mishi ba zan baka shugabanci ba saboda ina ƙaunarka kuma na ga kai mutum ne mai rauni in an baka shugabanci ba za ka iya ba ya ce kar ka sake ka yadda a sanya ka shugaba akan mutum ko da guda biyu ne da ka abu zarin ko limanci ba ya daye ko a kan hanya ake tafiya aka ce gabata malami suna da ce ba zan yi ba ce annabi ya ce mun kan ne shugabanci akan ko mutum biyu ne kuma annabi ya ce mishi kar ka yadda a baka ajiyar dukiyar wani maraya ba za ka yi rikewa ba ku sai ga mutane waɗanda ba su da wannan irin na gata ta abu zarin amma sun fi kowa zakewa kan cewa ba su shugabanci hakanan wajibi ne ga shugaba ya kasance wanda ya iya tsare-tsaren shugabanci ya iya gudanar da duk irin sufofi da bambance-bambancen su kuma ya zama mai saurara wa malamai da masana da wanda suka rigaye shi a rayuwa da shugabanci su dinga ba shi shawara su dinga gaya mushi me ya kamata a yi kada shugaba ya zama wato apocatic da ake cewa wanda zai ji ra'ayin kowa wanda ba wanda ya sai faɗa mushi ya ji wanda in ka faɗi ra'ayi ya saba wa nashi to sai ya maganin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sauraron al'ummarsa cikin sahabbansa ya ji shawararsu tare da cewa shi Allah ya yana mushi wahayi ubangiji yana gaya mana cikin sura shura yana cewa allazina tajabu li rabbihim wanda suka amsa kiran ubangijin su wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum al'amarin su ya zama shawara ne tsakankanin su wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan Allah ya bamu labarin sarauniyar Sabai wanda ake cewa Balkisa wanda a lokacin kafira ce ba musulma ba da aka aiko mata da sako daga gurin Annabi Sulaiman da ta ga nauyin sakon ba ta yi gaban kanta ba sai da ta kira 'yan majalisar ta ta ce an turo min da wani littafi mai daraja innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kaza kaza kaza kaza me tace musu tace ya ayyuhal mala'u ya ku ‘yan fada aftuni fi amri ku bani shawara ya ya kamata in yi ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu tace wallahi ba zan yi gaban kaina ba za ka san shugabanni su kasance ba sa yin gaban kansu ba sa ganin sun fi kowa tunani ko ra'ayinsu ne kadai daidai na kowa ba daidai bane bayan da duk wannan ana buƙatar shugabanni su ana buƙatar shugabanni su zama suna da amana wajen rike dukiyar mutane suna da abin da ake cewa financial prudence suna da accountability wajen kula da gwamnati ba yadda za al'umma ta ci gaba ana cikin corruption ana cikin fasadi da ha'inci da babakere da wawasu kowa ya kai shugabanci ga abin da yake kawai kenan Allah yana cewa lalle Allah yana umarninku da kuma da amanoni zuwa ga masu su sannan in za ku hukunci hukunci da adalci a cikin sautin nisa'i kyau baya ga duk waɗannan wajibi ne kuma shugaba ya zama mai tausayi mai rahama mai jin kai mai haƙuri mutane za su ta mushi jafa'i da kurakurai iri daban-daban wajibi ne haƙurinsa ya fi nasu wajibi ne zama mai tausayi mai kai zuciya nesa wajibi ne zama wato irin yadda sai na umar yake ga shi dai jajirtacce kamar yadda aka ce sai na bakar in ka sa mana umar zai halakar da mutane ya ce a'a Umar yana da zafi ne in an taɓa dokokin Allah, amma na gaya muku cewa mutum ne mai tausayi ga bayan Allah, kuma haka ya kasance. Yana buƙatar shugaba ya zama irin haka. Akwai hadisi da galibi mun san shi. Wani mutum mai suna Abdurrahman ibn Shumata Talmihil, wanda asalin shi malami ne cikin tabi'ai mutumin ƙasar Sham, ya zo na ƙasar Masar, ya rasu shekara ta ɗaya bayan hijira. Ya zo garin Madina sai ya je gidan Aisha radiyallahu anha. Ya je mata tambayoyi na ilimi. sai take tambayar sa tana cewa kai mutumin ina ne yace ni mutumin Masar ne sai take ya labarin shugaban ku tana magana akan gwamnan su mai suna Muawiya ibn Hudayj as-Sakuni wannan gwamna sahabi ne yana cikin wanda suka shiga cikin rigima tsakanin Ali da Muawiya kuma dan bangaren Muawiya ne kuma hasali ma shine kan gaba wajen kwace ƙasar Masar daga hannun magoya bayan Sayyidina Ali ya ba Muawiya. A lokacin gwamnan Masar kanin Aisha ne shine Muhammad dan Abubakar wani ɗa da aka haifar manzo Allah aka haifar sai na bakar a hanyar zuwa aikin hajjin ban kwana din to shi Aliyu ya ba gwamna a masa waɗannan mutanen suka je suka mai kofar rago suka kama shi da ransa suka suka ainihin da cikin jaka suka saka shi suka kule shi suka sa shi a cikin cikinta suka ɗaure cikin sannan suka ƙona shi kisan da suka mai kenan kisa na rashin imani kago ga dole Aisha ta ji haushin wannan mutumin dole zama ba ta kaunar shi a ƙa'idar rayuwa ko amma da haka ta ce ya labarin gwamnan ku sai ce mata gwamnan mu mutumin kirki ne mai tausayi da haƙuri ya kasance idan raƙuminka ya mutu sai baka wani idan bawanka ya mutu sai baka wani idan kuɗinka suka ƙare jarinka sai ya ɗauka ya baka ta ce to duk da abin da ya ma ɗan uwana wanda ban ji daɗi ba amma dai ba zan fasa faɗan abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba manzon Allah ya ce na yi addu'a na ce ya Allah duk wanda ya ɗauki shugabancin al'ummata sai ya zalunce su ya kuntata musu ya Allah kuntata mai wannan da annabi ce ya Allah duk wanda ya ɗauki shugabancin al'ummata sai ya tausaya musu ya rangwanta musu ya Allah ka rangwanta mai annan da Aisha ta kawo wannan hadisin da kusan kowa ya san shi Allahumma man wali'a shay'an min amri ummati fa shaqqa alaihim fashquq alaihi wa man wali'a shay'an min amri ummati farafaqa bihim farfaq bihi wataƙila ba dole kowa ya san wancan kissar ba da haka shugabanni suna da buƙatar su zama masu tausayi masu haƙuri masu sakin hannu masu kawaici al-imamu nawawi a sharhinsa yake cewa wannan hadisi ya kai matuƙa wajen jan kunnen shugabanni game da su kasance masu haƙuri wajen nuna musu kuma muhimmancin tausayi da haɗarin da ke cikin su zama azzalumai marasa tausayi ya koyi wa musulmi kun ga wannan sufofin da muke ambata da makamantansu rashin samuwarsu a cikin shugabanninmu a kowane mataki shi ya kai mu zuwa cikin yadda muke dannan shi ya kawo yaɗuwar zalunci da ake gani a ko'ina shi ya kawo tozatar da haƙoƙin al'umma haƙoƙin da suke ma basic necessities da ya shafi al'umma tsaro abinci ilimi kiwon lafiya hasken lantarki man fetur hanyoyi da sauransu waɗannan suka gagarin yanzu ku duba wutan nefa ta kama hanyar zama tarihi kamar yadda wata ya zama tarihi sai dai a dinga cewa da an yi nitel da an yi wata da an yi railway yanzu nefa ma ta kama wannan hanyar wataƙila yanzu sai dai kowa ya sai da zai kowa ya nemi sola ko ya nemi janareto in zai iya siyan mai ko dizil ko kuma ya zauna a cikin duhu kamar ɗan wuta a kabarinsa ɗan uwa masu albarka wannan shi ya kawo kaga abin da ake ce ma wato security tsaro da aminci ya lalace kusan ko'ina babu shi wannan shi ya kawo aka wayi gari tsarin zamantakewa ya rugurguje babu babba babu mai mutunci babu na gaba ba a san darajar manya ba babu kunya babu sanin ya kamata wannan kuma shi sa muka zama da ci baya ko ina duniya ta je an ci gaba a ilimi a tattalin arziki a zamantakewa a gina birane a kiwon lafiya ko ina ka je an ci gaba mu kuma nan ka zo kasan mu sai ka kama an mai da mu shekara 400 baya wannan shi ya kawo kaga talauci ya maye gurbin wadata shi za ka ga tsoro ya maye gurbin aminci shi za ka ga wato wannan baƙin ciki da ƙunci ya maye gurbin natsuwa a cikin rayuwarmu to amma fa yana da kyau mu sani cewa wannan aikin ba na ɗaiɗaiwan shugabannin na bane su farai namu ne gabaki ɗayan mu domin mu al'umma mu muke providing wanda suke zama shugabanni sai ka ga mutanen da suka san ciwon kansu tun yara suna ƙanana a ƙasa irin China misali tun daga primary ake identifying yara wanda suke da promising career administration ce wannan zai iya zama shugaba wannan yana da alamun leadership sai a ba su wani training na musamman su suke zama shugabanni a kasashen su mu kuma za kowa ne gaba baranka da masa in ya samu kuɗin shi kawai sai ya ce ku tsaye da yin takara kuma kawai sai mu tsaye da shi inda ya ba mu kuɗi ba da tarihin cewa zai iya ko ba zai iya ba ko kuma ko da yana da tarihi tarihin mummuna ne ya yi shugabanci ya yi sata ya yi zalunci ya yi ƙarya ya yi babakere ana neman shi a hukumomin kula da tattalin arziki a wanda hakan yana da kuɗi ya ƙarar abin shi to yaushe za mu ga daidai ba mu ga daidai ba da haka mas'uliya ce akan mu mu kan mu tukunna kafin mas'uliya akan wanda muke muke cewa shugabanni azalimai mu ne azaliman kanmu wajibi ne al'umma ta tashi wajen shirya ƴaƴa da za su zama shugabanni a nan gaba a koya musu halaye na gari a koya musu amana da nagarta da juriya tun daga firamare su taso da kyakkyawan tunani su ne idan aka zaɓe su suka zama shugabanni sai su kawo gyaran da ake tsammani na ɗaya ke nan wajibi ne al'umma in ta zo zaɓe wato wannan a matsayin kamar wato gyara na nan kusa wato gyara wanda za a ɗan iya yi don a datse barna in an zo zaɓe ta munafu na gari kan mu biya masu bada shinkafa masu bada atamfa masu bada taliya masu bada dubu ɗaya waɗannan duk mu rabu da su kan mu ce sai jam'iyya kaza mu yi ƙoƙari mu ga cewa ko da yaya ne mun zaɓi waɗanda muke musu kyakkyawan zato mutanen da ake kallon mutanen kirki sannan mu daina taimakon azzalumai kowa ya zai gama zalunci sai mu zama taimakon su da maganganunmu da rubuce-rubucenmu da mumbarinmu da wa'azinmu kawai saboda ƴan uwanmu ne ko ƴan garinmu ne ko ƴan kabilanmu ne ana ji ana gani mutum azzalimi ne a ci gaba da kare shi mu muke taimakon su da duk wannan sannan wajibi ne mu koma ga Allah da addu'a don kusan shine kadai makamin da yanzu ya fi komai karfi babu da wani makamin da ya kai addu'a yanzu Allah ya ba mu labari cikin suratul Yunus game da Annabi Musa alaihi salam ku duba irin gwagwarmaya da Annabi Musa ya sha da Fir'auna ku duba irin zaluncin Fir'auna ba a taba zalunci shi ba a duniyar nan annabi Musa annabin Allah ne cikin ulul azmi yana rusul yana adda yana cewa ya Allah ka ba fir'auna dukiya ka ba shi karfi ya Allah ka ba shi dama yana barna a bayan kasa ya Allah fir'auna fa ba zai tuba ya bar wannan barnan ko ya zama an fi karfin sa ba ya Allah sai ka kwace dukiyarsa shine ce rabbana nis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyarsu washhud ala qulubihim Allah ka kekasar da zuciyarsu Annabi Musa ya ce ba za su imani ba sai sun ga azaba kurku sai Allah ya ce mishi ne ujibar da'awatu kuma Allah ya ce to Annabi Musa an amsa maka amma malaman tarihi suka ce sai da aka shekara 40 da wannan da sannan aka halaka da Fir'auna daga sanda aka ce ne amsa mishi nan ba kawai washe gari Fir'auna ya halaka ba sai da aka shekara 40 Allah ya ce mishi fastaqima ku tsayu akan addini nagari wala tattabi'an sabila ladina la ya'lamu kada ku bi jahilai kada ku yi barna sai da suka ci gaba da istiqama banu isra'ila tsawon shekara 40 sannan suka ga waccan addu'ar ta Allah ya halaka musu da annabi da fir'auna suna ji suna gani to mu kuma mun fi gane surutu da hayaniya da dan ma'abbanci addu'an ma da aka ce a yi waye da waye suke da su ta bil haƙi da gaskiya ba ma wata addu'a kirki sai dai surutu ka ce Najeriya sai dai Allah ya gyara mana Najeriya ta zama kaza kaza mun fi yawan nan surutun da ka dole sai mun koma ga Allah mun ta addu'a muna neman Allah ya ba mu mafita in ba haka ba abubuwan da muke gani yanzu wataƙila da za a gani gaba sai sun fi wannan muni kamar yadda wanda a gani a baya ba su kai muni waɗannan ba Allah ya kyauta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصل بلدنا واغفر لنا يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون